الحمد لله ولي الصالحين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يولا ربا درا الحميد goma ga watan rabi'in awwal shekara ta dubu ɗaya ɗari hudu da arba'in da bakwai bayan jira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina wanda ya yi da uku ga watan tara shekara ta dubu biyu da ashirin da biyar miladiya idan ba manta wata TV da ya wuce mun tsaya a darasi na hamsin da bakwai za mu tashi darasi na hamsin da takwas a wannan littafi mai albarka عمل اليوم والليلة نبقى مالني ابن السني رحمة الله عليه a wannan masallaci na mu'assasatu salafiya da ke unguwar gandun albasa malam yake babun hadisi mai lamba ta ɗari uku da talatin da shida za mu tashi babun ma ya kolo idza waqa'a fi warqatin babun da yake magana akan abin da mutum zai faɗa in ya shiga tarkakiya domin ma'anar warqa shine mushkilatun sa'aba eh mushkilatun sa'aba shine warqatun to idan mutum ya shiga sarkakiya wani abu ya sha masa kai ya rasa yadda ji me zai faɗa dan za a ga irin wannan ne yake janyewa mutum ya ya samu depression ba saboda abubuwa sun yi yawa eh ko wani ya yarda ba da ƙarshe ka ga an ce ma mutum ya yi ridda ya bar musulunci to da ana samun wannan to shi musulunci kiza za ku ga kamar da muke faɗa shi amal yawmi wal laila 24 hours ne na rayuwa annabi alaihi salatu wassalam yadda ake so ka rayu eh shi sa Allah ya aiko annabi alaihi salatu wassalam a matsayin mutum wanda ya fi kowa daraja dan da ba a mutum aka turo shi ba to mutane da za su ya rai aiko yi da shi hikima da gaske shine masu zuwa a waka sai annabi ba mutum bane zaki ne an fahimta da kyau ko yawa domin idan kake ba mutum bane to me in ka ce mala'ika ne ka ka kawo wani tsawon dan munkaran min alqawli wa zura kana cewa aljani ne kai da to to da haka idan abin da Allah ya faɗa kawai ka hakura da shi kamar shi haka annabi mutum ne amma ya fi kowa daraja wannan shine daidai domin da ba aiko shi wanda yake da ɗabi'a ta mutane ba da yawa wasu za su ba da uzuri cewa ai abin da yi ba za mu iya ba ai shi ba mutum bane ai kaza kaza kaza sai Allah ya turo shi yadda kake jin zafi yana ji yana jin sanyi ya yi aure ya hayayyafa duk wayannan abubuwan su ake ji za aya ta ce la qad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana inda ba dabi'an mu da halittar mu iri ɗaya ba sai Allah ya ce ba zai ce mi koyi da shi ba domin ya san ba dabi'an mu ɗaya ba to shi ta za ga akwai abubuwan da ba shi mutum ma ya yi karatu mai zirfi ba zai gane cewa akwai rashin hankali akwai rashin hankali to saboda haka duk abin da zai kai ya komo a rayuwa hatta bacci ba ka gane bacci mai ba jira da mai bacci amma an kai juyi annabi ya ce ka farka ya ce ga abin da za ka ce bayan gida idan mutum zai shiga ga abin da zai ce in ya fito ga abin da zai ce shi sa wa Yahuda ke cewa ko annabin ku ba abin da ya rage hatta shiga ban daki ba kyale ku ba haka Yahuda suka ce shiga ban daki ma ba wani ba komai annabi ya zo da shi to shi sa magana da muke yi tunda ba a gama nasa ba ya za a kara ba wani yawwa kullum abin da muke mun je da hawa kauye abin da muke faɗa kenan in sun ce kaza mu ce eh za a yi amma a bari a fara gama da annabi kaga yanzu za a gama ba lokaci ya yawa abadan to saboda haka wannan shine ka'ida amma a cikin birni zai mu je kaka kara ba komai domin kai fahimta ka ta sha bamban da ta cewa ba a yi wa annabi kari kawai wannan shine to warka shine wato sarƙaƙiya mushkilatin sa'aba aka ce cewa an nihaya fi garibin hadith ما لي قال حدثني محمد بن عبد الحميد الفرزاني قال حدثنا احمد بن قليل قال حدثنا المحاربي قال حدثنا عمرو بن بشر عن ابيه قال shi malami ibn sundi ya ce malamin sa Muhammad bin Abdul Habib al-Farzani ya karanta da shi shi ma ya jiyo daga malamin sa Ahmad bin Gudai shi ma daga shehin malamin sa wanda ake kira wato Ahmad bin Gudai wanda ake kira shi kuma muharibi shi kuma daga malamin sa Amr bin Bishr shi kuma daga mahaifinsa yace sami'tu yazid bin murra bin murra na ji yazid dan murra ya kuli yana cewa sami'tu suwayd bin gafala shi kuma ya ji suwayd ibn gafala ya kuli yana cewa sami'tu aliya shi kuma ya ji sayyidina ali radiyallahu ta'ala anhu ya kulu yana cewa qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzon kira da Allah tabbata gare shi yace ya ali ya kai ali ala u'allimuka kalimatin kin ba na koyar da kai wasu kalmomi ba idza waqa'ta fi warqatin qulta wanda an kai shiga sarƙaƙiya zaka faɗi su qultu bala sai na ali yace sai na ce ba ni ya ma yake Allah domin mun ce nafiyun nafi isbatu yawa to sai yace bala ba ni ya ma yake Allah to sai yace ja'alani Allahu fidak Allah ya sanya ni zama fansa gare ka ya ma'aikin Allah kan min khairin kada allamta ni yo alkhairi nawa ka koyar da ni alkhairan da ka koyar da ni kamar ya ce alkhairan da ka koyar da ni ba za su irgu ba shi ne eh ba za su irgu ba la tu'addu wa la tuhsa kan min khairin kada allamta ni alkhairi nawa ka koya mu kale ce idza waqa'ta fi warqati ce to idan ka shiga sarkakiya abubuwa suka dugun zume ma faqul wannan misalin da aka bayar ya fita da kafirai ne suke kashe kan akan damuwa amma yanzu har musulmi sai a ce wa mutum ya rage kansa ya yi kaza wani ma har sai ya yi rubutu ita kuma da kake gani wannan rayuwar da kake gani kowa idan kace mai sannu zai ce ma yawwa yawwa kawai kace sannu zai ce maka yawwa kowa ke zan yi matsalarsa to sai yace kawai wanda yake biyayya ga Allah ne yake zikirin Allah yake samun nutsuwa a kan wayannan kamar yadda muke biya ala bi zikrillahi tatma'innul qulub da zikirin Allah da abadan Allah ne yake samun nutsuwa sai ga mutum bai da kokobo amma arziki me yasa saboda yana ambaton Allah madaukakin sarki duk abin da ya tafi ya san me zai yi inda babu wannan ambaton Allah shi ma zai iya shiga layin masu race kansu domin damuwa da yake ciki Allah ya kiyaye to sai yace idza waqa'ata fi warqatin in ka fara cikin sarkakiya ba kulka ce bismillahir rahmanir rahim wala hawla wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim inna Allah yasrifu biha ma sha'a min anwa'il bala wai kace da suna Allah ne rama mai jin kai wala hawla babu dabara wala quwwata babu karfi illa billahi al-aliyyil azim sai ga Allah wanda yake al-aliyyu madaukaki al-azimu mai girma sai ce fa inna Allah yasrifu biha dalilin wannan da ka biya Allah zai kawar ma ma sha abin da ya ga dama min anwa'il bala'i daga nau'o'in bala'i da da bala'i ko shine jaraba don bala'i kala biyu ne akwai bala'an hasanan akwai bala'an sayyi'an yawa nablukum bi sharri wa khairi fitna فأما الإنسان إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه an gane wa ma idza mabtalahu yawa to wannan shine shi za fa kwanan nan wasu yara da suka je wata gata wanda ya tafi da su sai ya kira wani a waya ya ce mun musabaka ce ta Qur'ani ne ce mun ai sun samu nasara sai ce ma sai Allah sun yi bala'an hasanan kenan yace akramakallahu bala'an kuma nace yi bala'an hasanan ai haka ake bala a larabci bala al hasana cewa wato kayi kokari shine bala al hasana idan balarabe ya ce Allah ya hada ka da bala al hasana kai ba wuce fada za ku domin kai ba yaranka ba ne amma yana nufin Allah ya hada ka da alheri kenan duk jarrabawa ta faɗo mai kyau bala'an sayyi'an kuma shine bala'i da kake fada da Hausa shine bala'an sayyi'an to shine ma ne yake cewa an yi wata rana na ji da sani yana ba da labarin wani yana cewa wani ne zo wucewa ya ji wani a sallar tarawi wani halin sunna a tarawi bayan an gidan da sallah ya zo wutiri yana Allahumma inna nas'aluka bala'an hasana sai yake ka ji mutanen nan ko su har bala'i suke janyo kansu eh ka ji mutanen nan wai har bala'i su suke janyo kansu ba kawai ya tsaki ya tafi yana gaya wasu to kaga rashin sanin bi ya gari ya dubta shi ne to shine ma da yake cewa a min anwa'il bala daga nau'o'in jarrabawa mara kyau wannan hadisin mawdu'i ne fabrike da ne an gane in ka kalli kalmomin la haula wala quwwata illa billah muna da hadisi ingantacce da yanzu ko yawwa to sai ne duk abin da bai wato inganta annabi ya faɗa ba a jingina ba wannan shi ne ka'ida babu fitarsa kuma wa ka nemo mai kyar ka ce shi ya faɗa amma illa shi ne su malaman hadisi suna yi dabarun sani saboda idan annabi ne da kanta yake man kadaba alayya muta'ammidan bal yatabawwa maq'adahu minan nar duk wanda ya mun ƙarya da gaggace tare da kujerarsa a wutar jahannama eh da kansa zai je tare da inda zai zauna domin ta ya shiga yuni za a ga hatta malaman hadisi in ya kawo ma yana lafta ko yana karatu ya janyo hadisi sai kawo ne. misali gurin da aka ce na sassari ya manta kalmar na sassari sai ce compulsory ba ba na su ne ba to sai ce auka ba tsala wannan shine ko kamar yadda annabi ya faɗa wannan shine ka fita daga wancan layi ba kai annabi ƙarya ba duk da kalmar iri ɗaya ce ba ku gani in muka zo wani guri zai mu ce shakkar rawi ko ce ko ce mun bi a cikin littafin amalin bi lu'lu'u wal majjan aw qala da aka zo ana magana al bu'ada aw al adu to aw qala al adu duk ba nan su daya makiya kuma al adu duk su ne amma ya bace wata kalma ce ta kamai mai a ciki sai ya ce aw qala abi da ya tabbatar annabi ya faɗi daya amma ya bace wata ce sai dai duk ba nan su daya eh to saboda haka wannan shine babu ma ya kula ila azaba huwa mu babun da abin da mutum zai faɗa idan al'amari ya taso mar wani al'amari ya taso me za ka ce قال أخبرنا أبو قال حدثني أحمد بن يحيى بن الزهير قال حدثنا علي بن الحسين قال حدثنا أبو بدر شجاع بن الوليد قال حدثنا إسماعيل بن معاوية وهو أخو زهير بن معاوية عن يزيد الرقاشي عن انس بن مالك رضي الله عنه قال شيء مالك ابن السني يجي احمد ابن يحيى مالك بن زهير يا كان تدش shi kuma ya jiyo daga malamin sa Ali bin al-Husayn shi kuma daga shehin malamin sa Abu Badr Shuja'u ibn al-Wali shi kuma daga malamin sa Isma'il bin Muawiya shi ma daga malamin sa wato Isma'il bin Muawiya wa huwa akhu Zuhair aka ce bin Muawiya dan uwan Zuhair bin Muawiya ne da muka faɗa a baya, ɗan uwansa ne. Sai yace an Yazid Raqashi daga Yazid Raqashi an Anas bin Malik radiyallahu anhu ka. Anas bin Malik Allah ya kara masa yadda yace kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza hazabahu amru. Annabi ya kasance idan abu ya taso maka wani al'amari ya taso. Mai kyau ko kishiyarsa, kawai wani abu ya taso ma, yanzu yanzu za a iya ma waya a ce ba kaza. za a iya kiran ka babu to ba tsammani a gaya ma wani abu cewa ka dawo ko dai baka ma san meye ba kawai cewa kana ina ka san waya irin wannan mu ba ba a ce wa da kana ina ina waje karatu zo nan yanzu kaga zaka ce sake sake to da ka samu irin wannan ga abin da zaka ce ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghfir wannan ingantacce ne da zara irin wannan kiran ya ko a gidan gari ka ji kira cewa kana ina ina ina dan Allah ka zo to ko ka ce ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghfir Allah zai kije ma gaba domin wannan kalma al hayyu al qayyum ismul lahi al azam shi da ga yanzu al'umma ta fara sabawa ma in an yi abu zai ga musamman a waya zai ce amin ya hayyu ya qayyum abu ne mai kyan gaske musamman yayin da kake faɗa kana halarto da ma'anar domin alhayyu shi ne ba wanda yake rayayyen da mutuwa ba daga bace ki ba kaga dan adam kowanne mutum kowanne mutum mutuwa biyu zai da rayuwa biyu rabbana amatna nasna dayni wa ahyaytana اثنتين فاعترفنا بذنوبنا wannan shine ka'ida ko da da adam domin ka'ida shine duk wanda ka gani sai da ya fara da a waje yake sannan Allah ya raya shi kaga huwa alladhi awjadana min al-adam Allah shine ya samar da mu daga rashi domin da ba wuce kwata kwata shine kai fa takuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum kaga rayuwa ɗaya mutuwa ɗaya thumma yumitukum mutuwa ta biyu an tafi kenan thumma yuhyikum mutuwa shi ma rayuwa ta biyu thumma ilayhi turja'un shine malamai ce kawo suka ce hatta hatta maganar cewa hadisin hadisi na biyu na Umar dan Khattab cikin Nawawi inna ahadakum yajma'u khalqahu fi badani ummihi nutfata thumma yakunu mudghatan mithla dhalik wa 40 yawman mithla dhalik mudghatan jiwa thumma yakunu 'alaqatan thumma yusar ilayhi al-malak wa yunfaqu fihi ruh kaga 40 guda uku 40 ta tsugon mani da da gudan jini ko sai gudan tsoka wayannan matakan guda uku kenan eh matakai kwana ɗari da ashirin kenan wata nawa hudu to a nan ne malamai suka samu cewa idan mace ta yi bari bai kai wata hudu ba to idan magana ta gaba ce ko ita ba ta gaba ba domin jinin cuta ne yanzu za ta jira ta yi jini jinin cuta ne an fahimta da jago wata ɗaya biyu uku ai ba hutawa yaro rai ba ba buta masa ba wannan shi ne ra'ayin malamai na farko wanda kuma su ne suka fi yawa ra'ayin malamai na biyu suka ja a wata na biyu an buta man rai sai ne ba ga ana gangar jikin ba wanda shi ne za ga inda da mata muke tattauna duk da cewa mu maza ba rikewa ake sosai ba amma mata za su gaya ma da wata nawa suke fara tsakani ko da geoji ake ke ake fara tsari duk da kima sai an kai wata hudu sai ciki ya yi wata hudu za a fara ajina da yawwa to ka su kan sun gamsu cewa daga wannan lokacin hatta a gurin likitoci daga wannan lokacin to amma a wata ne biyu idan mace ta yi kwantimin aka je za a iya ganin hakkin din yaro a wata biyu inda ya yi kwantimin ana iya gani in aka yi tsari ya kamata ba zai iyali tambayi mata ba marasa iyali da ke ku tambaye su ku ji misali a wannan wata hadiyu haƙƙi ina da albanmu ne na juma ina da likitoci da kuma da da masu kanin duk muna da su irin wannan ya taso zan tauna muke sosai mai tinka domin kowa yana faɗan abu shi za muke karuwa da su sosai me musu karatu sai mana haka ake to saboda haka wannan shi ne to dalilin malamai na biyu masu cewa a kwana a wata biyu an hura wa yaro rai suka ce saboda hadisin musulun akwai hadisin musulun da yake nuna cewa wato ana hana halittar yaro ne a kwana arba'in da biyu to shi ta wanda suka ce ba za a zubar da ciki ba in dai yayi wata biyu su kuma ga ra'ayin zubar da ciki ba ina magana akan masu uzuri ba wai wata ba ba ta laifi ni ba ba laifin zina ba laifin kashe rai ba shi nake magana ba kaga yanzu idan aka zo aka gano yaro dan da za a yi ma yana da matsala ya halatta in dai likita ne wayar malaman addini sai a zo da an gano wannan yaron aka yi shi zai tashi da matsala an fahimta ne kamar sikila an fahimta da kyau ko ya halatta a zubar ya halatta to saboda haka misali kuma da muka bayar gaba karatun gidan duba ne hadisin gaila da annabi ya da ya da ya da gila kai ko da anin gila shine mace tana shayarwa ta dau ciki in ta dau ciki ta ci gaba da shayar da yaro annabi da ya ga farisawa suna yi sai annabi ya ce bi tana yi kuma ƴaƴan ba sa samu komai yace ku je ku ci gaba sai malamin ka ce me yake illar da ta sa da annabi zai hana saboda kai yaro mai shiga ta to da wannan suka yi kiyasi ko yaro ya zo komari ya zo biyu sai ka ji ba wuce yana cewa ya ja ciki yawwa eh sai a rika faɗan wannan cewa ya ja ciki kaza kaza kaza to da wannan aka yi kiyasi an fahimta da kyau ko to zubar da ciki a laifi biyu ne idan ya kai idan ya bai kai wata hudu ba kai aikata haramu in ya haura wata hudu kuma kai cizon kai ga laifin zubar da ciki ga cizon kai to shi ne wato alhayyu din Allah jira yayi ne da mutuwa biyu ko mutuwa guda ko wata iri bata taba rusanta ba saboda haka din kafin kafin kafin Allah a raye yake saboda haka ba wani lokaci da za a ce lokacin Allah ya tsara alƙayyum kuma mai tsayawa a kan sha'anin kowa wane mutum banda ma wannan hadisin hadisin bukhari hadisin bukari na annabi Musa da yake magana da Allah bayan sun tattauna ya ce ya ubangiji ina da tambaya ya ce ni to me yasa ba ka bacci sai Allah madaukakin sarki bai ba shi amsa ba sai mantar da shi kawai can sai sai da shi sai ya halarci wani abu a gefensa kamar kofi tsarau amma dai in dangaran sai ya ce da shi Musa ya amsa sai yace me a kusa da ke yace wani abu ne yace dauki ka rike mana kawai ya dauka ya rike yana yi wa Allah tambayoyi Allah ya raba shi amsa can kawai sai ya gadi ya kama shi bai san ba abin da ya tashe shi daga wannan yayyen da yake face fasuwar kofin da yake hannunsa ya ji ya tarwatse kawai yana tashi sai ga yawa Allah ne Allah ya baki ajiya kofi ya fashe saboda haka sai ka bude su jira sai Allah ya ce dakata amsa muka baka ta tambaye da kai dan cewa da muna gengedi to da komai zai lalace eh gengedi na saka tsayin Allah ya ce duniya sai ta rikice wallahi gaba ɗaya kowa sai ya mutu shi zai yake la ta akuzu huti da tun wala nau gengedi wa ya yi saboda haka duk wanda duk wanda yake so ya nuna cewa ya yi da cewa da bacci eh daga lokacin da ka daina bacci to ka nuna lalle ka tace ne bi sai bil awra bani yanzu ce ma alin ki lakum min ilahi haka da ce ne dake zuwa yake ya mun gyaran sa eh bil izzatin sa ka ga dai cewa ana rabbukum al a'la eh ni ne ubangijin ku madaukakin ya yi da akwai wani Allah amma shi ne zama da shi haka yake ma alimtu lakum min ilahin ghairi ban san kuna da wani abun bauta da ya wuce ni ba to amma ka ga yana bacci to in ji Allah zai sa ma bacci to kai kaskanta ce ne wallahi to shi Allah baya gengedi ballan jira bacci to shi ne alƙayyum mutum duk lokacin da kace amin ya hayyu ya qayyum ka hararo girman Allah irin wannan to za ka yi mata jini matuƙa sai ka ce bi rahmatika astaghi rahmatka nake neman agaji ya Allah kun ga yace ga ka ai tana cikin abubuwan da ba ya wa kowa jewa Allah akwai agajin da zaka iya nema wanda mutum zai iya man da Allah dan mi komun wayan nan kaga zai iya ai dan turo mun hulan nan zai iya amma ba da Allah dan ba da lafiya ba aikin mutum bane an fahimta da shi ko duk abin da mutum kamar al-isti'ana al-istighatha addu'a at-tawakkul duk wanda ya karanta tauhidi za a gaya ma a gurin Allah da ai nake yi shi kai wa 'ala Allahi falyatawakkal mutawakkil wa 'alayhi fatawakkalu in kuntum mu'minin haka Allah yake saboda haka in mu'mine ne ku da Allah kadai ake dogaro ba da dan adam ba to wannan shine ya hayyu ya qayyumu bi rahmatika astaqi ya zama zikirin ka in ka saba za ka ko waya ko abokin ka ne ya kira ka ko aboki ne ya kira ka abubuwa suka taso baka san me zai faru ba sai ka ce ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaqi kai kuku da yawa kenan ka hada da matanka da 'ya'yanka duka naka shine addu'a kai wa kanku shine nan tsayi nunin nunin jam'i eh saboda haka amma hakan yi su kai kadai an fahimta da kyau ku babu ma ya kulu idza hammahu amru eh babu abin da abin da mutum zai faɗa idan wani wato abu ya kuma tasowa kamar irin hasabahu amru ne ko kuma a hammahu amri ya himmatu dan yin wani abu to sai ma da yake kana akbarana abu ya'la al-mawsili kana hadathana abu musa al-ansari kana hadathana ibnu abi kudayk kana hadathani ibrahim bin al-fadl عن المقبولي عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء ما لم يدي ابن السن يدي ما لم انت ابو يعلى الموسدي يا كان تدي shi ma daga ɗaya malamin nasa abu musa al-ansari ba al-ash'ari ba da muka ji ajiya al-ansari wannan kana yace hadathana ibn abi kudai shi ma ya ji daga malamin sa ibn abi kudai shi ma daga malamin sa ibrahim bin al-fadl an al-maqburi shi ma daga malamin sa al-maqburi shi kuma daga malamin sa abu huraira radiyallahu ta'ala anhu qala yace an abi hurairah radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kana idza ahammahu amru annabi alaihi salatu wasallam ya kasance idan ya himmatu zai yi wani abu nazara ila sama sai ya kalli sama wa qala zai ce subhanallahi alazim sarki ya tabbata ga ubangiji mai girma sarki ya tabbata ga ubangiji mai girma shi ma hadisi ne kamar da malam albani ya kawo a cikin ضعيف جامع الترمذي الترمذي da kuma aljami'a ya kawo shi ya ce hadisi ne da bai inganta ba saboda akwai jahala babu ma ya kunu idza asabahu hammu babu da yake magana akan abin da zaka faɗa idan damuwa ta same ka bari ku ji bambancin su aw huzunun ko kuma bakin ciki to anan ne za mu dauko ma'auna me bambanci tsakanin alhammu والحزن والغم kun ga kowanne yana buwa to bambancin jiki ne shi alhamu wata damuwa ce da za ta faru eh ga shi nan sai ahammahu abu abu ya taso kake tunanin baka san wata irin matsala za ka faɗa shi ne hamu alhammu kuma wanda kake ciki sun ma'anzala alaikum min ba'di al-ghammi amalatan nu'azan yakhsha qa'ibatan minkum kana cikin ana kallon gara a gane wani bai na cikin damuwa shine alfamu alhuzn kuma da daddan da daddiyar damuwa eh tsohuwar ajiya kana tare da dama damuwar da me za mu bada misali annabi yaqub alayhi salam lokacin da aka dauke wa annabi yusuf alayhi salatu wa salam daga baya da ya tashi ba da abuda ya cewa inda ma an kuma bi wa huzni wa a'lamu min Allah ma la ta'lam ashkuba fi wa huzni ila Allah ina kai kukan wato damuwa da da bakin ciki na zuwa ga Allah domin yana cikin ta to shine al-huzn to duka wayannan guda uku ana neman tsari da su duka ana neman tsari da su to sai yake kana akbarana abu aruba kana hadathana amru bin hisham kana hadathana makhlad bin yazid an ja'far bin furqan an fayyab an abdullah bin zaid an abi musa radiyallahu anhu kana shi ne malami ibn sunni yace malamin sa da ake kira abu aruba ya karanta da shi kuma daga malamin sa amru bin hisham shi kuma daga malamin sa makhlad bin yazid shi ma daga malamin sa ja'far bin furqan shi kuma daga malamin sa Fayyaz shi kuma daga malamin sa Abdullahi bin Zaid shi kuma daga jihin malamin sa sahaba Annabi alaihi salatu wassalam Abu Musa al-Ash'ari Abdullahi bin Qais radiyallahu anhu qala yace qala Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annabi yace man asabahu hammun duk wanda wata damuwa ta same shi aw hazanun ko bakin ciki wani yana bi hadhihi kalimat annabi yace ya ka addu'a da wannan kalmomin ya kuli yace ana abduka bari ku ga wannan addu'a bari na kan ta mu ji a ina ke biya ta in kana biya ka ka zauna lafiya ke akwai irin da ake biyawa a wani guri ana abduka wa ibnu amatika fi qabla dika na ji da akwai bambancin ai alfas fi sai ce na fiye tingi yadi ma bi fi hukmu adalun fi qada'u as'aluka bi kulli ismin huwa lak سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك an taj'ala al-qur'ana al-azim rabi'a qalbi ko ko kuma an taj'ala al-qur'ana al-azim a wannan ruwaya tura sadri wa rabi'a qalbi wa jala'a huzni wa dhahaba hammi wa kummi ko wa gammi ana ke biya ta aina na ai mafi yawanci za ku ga wanda suke sallar wutiri in mutum ya tashi sallar wutiri bayan ya yi Allahumma hadina fi man hadi ana hada da wani eh in zai yi a wutirin sa a cikin wutiri na yau da gobe da ake yi ba wai na azumi ba ma kawai in kana addu'o'in ka ya kamata ka rika sa wannan duk da cewa an baka yi wannan ba wanda tafi a hannu shine Allahumma hadini fi man hadi wannan ita ce ta zo a hadisin al-hasan cewa ita annabi yake biyawa duk ran da zai wuce kaga wucirin nan kuma fa ba- ba sai da azumi ba fa sai da azumi ba ko da a masallaci za ka yi ya kamata a ce yau da gobe gibban kana yin wannan addu'ar kafin kai rukuni ga wanda suka saba yi da an yi sallar isha ce wuce ya kamata da ka miƙe kai wannan addu'ar ya kamata wani ɗauka kai kawai sai da azumi shi da an azumin ya zo sai mutum ya ɗauki abun sai ga yayi tsawo domin bai saba ba amma kana musamman iyaye masu yin shekaru za ka su da suke taki da daren nan to ya kamata ta zamto tana ci ka san da sallar walha da wujiri haba malai ai man ya tafi in ka ga mataki yana yi ko to ina ji jarabawa yayin yake jira ta fito amma mafiya yawanci matasa ba ta wuce ba ta wala'a da wala'a da wuce ne zallar tsofaffi saboda haka kuma ya suna da mahimmanci sosai in ka rike wayannan a rayuwarka Allah yana shiga ma abubuwa da yawa da yawa to bari mu ji ma'anar da ana abu ka ce Allah ni ba wa kai wa ibnu amati ka dan baiwarka fi qabdatika adam kanka nake ya Allah abin da ba inda ranar koyarwa Allah abin da kai fi kenan magana da muke kaga kullum ko da da ina dubiyar abin da yake faruwa a Katsina zan fara kai ka san duk mai hankali wanda yake da nutsuwa da hangen nesa ya san cewa matsalar zamfara da katsina da kyambi da sakwato ya zai kirkirar da aka yi wallahi duk wanda yake da hankali ka san kirkirar ya ce ko yau na karanta maganar shi dauda da maganar gwamnan zamfara yana cewa sun san wanda suke ai dole za a gani domin zamfara nan an dade shekara shekaru ana bayani akan irin mayin da ake a zamfara irin kwanakwanai da suke kunke a karkashin zamfara duk ba na zamfara kyare zamfara ta zauna lafiya ba duk da hankali ya san wannan ka san abu da yi ba da takaici na ka tuna na uku ko sati uku nan ba a malin baki mutane ku zo sai ka kasa gane wanda irin hankali mutane ke da shi ku zo mutane suna sallah sallah kuma ta asuba ku karkace su ku kunna musu wuta kai ka san wannan jirgi a kunna musu wuta domin eh aka kunna wa masallacin guda kuma abin da zai baka ta kai jiji ne kai ka san cewa duk wanda kaga yana zuwa sallah asuba to da gartattun mutane ne a masallaci sallah asuba ba kowa ne yake zuwa asuba ba in ka ga mutum ya tafi kaga sai da aka samu zaɓaɓɓu masu hankali da sanin ya kamata su aka kora aka karkashe wajen mutum ashirin da bakwai da suka tashi fita kuma suka ɗebi wajen mutum sittin da wani abu aka zo aka yi a matazu dama akwai ko mu akwai karatu da muke wata wata na wata wata yan wajejen kankara da faskari mun fi wata biyar da ba sa zuwa duk ranar wata za su aiko da sako da Allah za su addu'a suna cikin yanayi ba za su iya zuwa ba an riga an mai da ku ana ji ana kallo an kuma san wallahi wannan matsalar kirkirar yaki an sani takaicin da nai da ko da yake magana yau cewa hatta wanda yake ni gagli da din ya san shi da fitar da diga idan gaskiya ne labarin jarida da kawo da fitar da digarsa kai eliminating din zama kai ma in ma an yi eliminating din ka kai bai wasu duk al'umma da kaga ta kai ta komo sai da wasu suka yi sacrifice sannan wata al'umma ta rayu na shi ne a yi abin da kai ji kuma wai ko na ga wani bidiyon su da yake yawo su wajen talatin duk sun shigo gari an tsaya kallon su ba ake sun gama wai abin da za su yi da mutane da jami'an tsaro da kuma gwamnati an tattauna kuma wai za su koma wallahi tallahi wallahi eh kaga rolin da ba musulmi ba da yake so ya gyara gana ai mijin ya tara duk sai da suka gama taruwa ya sa musu goma to yanzu kai yanzu ka sa wa duk gaba ɗaya ke da nafas bane suka taru za a yi zuro ka sa musu har wanda suka zo zuro na ba ko iya ne su tafi ba komai wannan haka suka tafi ba al'umma ce da yawa za ta rayu to amma duk mai hankali na Najeriya ya san wallahi ke son wani bawa Allah ne fito abin takaici abin tausayi matansa uku ƴaƴansa wajen goma sha biyar ya ɗebo su ya yi wa hanya shi bai ma san inda za shi ba saboda sun shiga garin suna ta yanka mutane ya ce wallahi a tajiri da kuɗi ban da rigar jikinsa ba abin da ya zo da shi yace shi bai ma san inda za shi ba da suka je wani kambo suka fake aka yi sa'a kuma rana aka zaɓa ruwa aka suka zauna cikin ruwan nan sai wa gari hatta abin da ya shafi girki da waye sai dai matkota a zo a ara musu tukunya a ba ta aran riga a ba ta aran kaza mutum da mutuncinsa da komai saboda dalilin wayannan to shi sa dan musulmi ka tashi wannan mujirin zaka na dare kana wayannan addu'o'in kar ka sasa domin illar shine in kana kallo aka gaba da su wallahi kan ba za a dawo to wannan shi to kaga shine to gaba ɗaya Allah madaukakin sarki ya ce duk wannan iskancin da ke zaba daban ne da shugabannin da suka ɗaure musu gindi suke yi Allah ya ce a cikin da bukata kuke ba da Allah kamar kai ne yanzu idan ka je ka ajiye alayyar madara a cikin kwalaba mai murfi sai ka nufi azuma ma a ciki ba sai ka ne da shi ba wani layin matsar la'ada sai ka ne da shi ka duba ko ka kama yanzu tsaka ta yi sai ka aiki kawai ka zo ka ta abokin haba malam to shi su zo da haka akwai wani abu da mutum zai yi tsere wa Allah babu kawai Allah ya ne zai ga Isra'ila na rashin mutunci kuma Allah ya ba su ruwa ya ba su iska ya ba su kuɗi kuma ya ba su lafiya to wannan ɗaya daga cikin tanattatirjuhum min haythu wa umli lahum inna kaydi matin zai inna Allah la yumli lil zalimi hatta idza aqadahu lam yuflitu sai yace in in kin ta ikra inna aslahu alimun shari saboda haka ya kamata mu kiyaye to sai Allah yace na kiyaye kiyaye din zaka ce kuma zaka ce ya Allah makwarkwadar kai na tana hannunka ina ne makwarkwadar kai madiga da wannan da take kadawa yaro jariri zaka daga baya ta girma to wannan jokin box ne ba yawwa electrician ya zama mai junction box da zarar wata waya ta taɓa shi ke nan an samu matsala wannan makwakwalar da kake gani shi za a yi turawa da larabawa in suka gama hauji ya ɗauko buhun masara a kayan wannan ba hukuki a junction box ne ke ɗorawa domin ko ya jini ya shiga ya haɗu da wani abu a nan ka tafi wallahi ba kwa ganin wani lokacin mutum zai kasa tafiya hannun da baya motsi kafafuwa za a yi a ce sai an buɗe kansa. Sai dai a nan, Jokin Bok ne, ai babban mutane kenan, za ka ga mun masa wuta ta samu matsala a gidansa, sai kawai in electrician ya zo sai ka ga yana sai ya tafi Jokin Bok din da ya bubuɗe kuma daga nan matsalar, ko mu a makarantar nan ta ja samu matsala, da an zo canjin da ya je buɗe kawai shi kenan, wata waya sai ya ciro ya gyara, ita ce za ka zai ga wutar guda dawo. da ake dora duka ɗaya kan ɗaya a fahimta da kyau ko to wannan shi to sai Allah yake wannan makwarkwadar kan a hannuna take wallahi Allah ya kala kowa yayi yawa to sai yake na ce fi biyadi ma bi fi hukmuk hukuncin ka zartacce ne a kai na ya Allah domin da yake kun fa yakun kun fa yakun ne kawai kafin kauna da ta dauri nuni abin da ya faru to sai yake adalin fi ya qada'u ya Allah duk hukuncin ka a kai na adalci shi ne misalin da muka yi Allah ya baka kuɗi ya ce ka ba wasu ruwa kauye kaza da kaza ka je ka ba su ruwa sai ka ki bayarwa saboda an ba ne to kai da shi kai wa Allah kuma yi ban ba kuɗin laifi nawa kai haka na shiga cikin cikin gurin nefa na je biyan kuɗi na ji bai kuɗa ci ba ko uku ba kawai na ji ogan biye ne wa na ƙasan hutu ba yana ce musu wai da kun je unguwa transforma kun samu a layi mutum ɗaya an yanke ba wuta ya naira ko ya yi bypass gaba ɗaya ku sauke wutar wai gaba ɗaya alal akalli da kun ne rajin da ji wannan yana ce musu alal akalli ji sati ba ko ne kan wuta babu eh bayan wasu sun biya mutum ce wannan wanda irin zalunci ne wala ta jiru wajiratun wajira laifin wani baya hawa wani a karfe wani ya biya shi wanda ya laifin shi kadai za ku yi wa amma wallahi da kunne na na ji da masu yankan wutar da masu tafiya da su jagororin nasu yana yi musu wannan hutuba yana gaya musu cewa da zara an samu wai ai kun ga wai abin da yake so ya faɗa cewa ai kun ga nan gaba ba za a ƙara bar wani ya ba mu da da ne ba ne da za mu haɗa wani kuma alaƙar mu alaƙar mu wato ta gyaru da makotan mu ta da mu bada da makota gwara mu bada da kai dan nefa yawa saboda haka muna da alaka kyakkyawa da abun nan da ake wato makwabtaka da aka tsora mana da haƙƙi a kansu kai ne kake da haƙƙi da hurumin wanda ya ba daidai ba ka je ka hukunta shi mu ba da kuma haka ne ka daina aiki kenan kan mu ne jami'an neban kenan to irin wayan abubuwan sai ka ga wato illolin kuma shi wanda amma hudu ba shi zai zo tare ka dan uwanka baya samun abinci a kwana uku kuma shi zai muskuna ba kai yanzu ka zo ka tire wa mutane gaba ɗaya saboda mutum biyu ka hana mutum dubu biyu wuta kuma ka koma kana murna ya za ka ci gaba wallahi ba za ka ci gaba ba sam yi gara ku ga mutane sun shiga wani yanayi mutum kare da ya aka yi shekarar da biyar yana ta abu kaza ba ci gaba irin wannan kyakin ne shekara goma baka ci gaba ba irin wannan kyakin ne domin ɗan uwan da kake musgunawa ba ka gani yanzu mai tura mai a gidan mai daga an fara wahalar mai zai ga ya zama sarki yana yana muku faɗa kamar wanda zai ba ku kyauta shi wannan mai tura wanda yake kiran ku da ba shi ne zai ke muku kawai ana jin yi ne zai ce wai ba zai ba ku zai jihohi sai an jima to wannan irin su idan ya zama ciyaman ya kake gani an gane ko to wannan shi ne to shi ne ma da yake gaya mana a nan cewa an aluka bi kulli ismin huwa lak ina roƙonka da kowane suna wanda yake naka ne sai yake tambayar da bihi nafsar wanda ka raɗa wa kanka domin ba a raɗa wa Allah suna kar wanda ya take raɗa wa Allah suna to shine sammaita bihi nafsak aw anzaltahu fi kitabi ko saka zo kada shi a littafin ka aw anzaltahu ahadan min khalqik ko ka sanar da wani daga cikin halitta ka ya Allah aw idda akanta bihi bi ilmin gaibi inda ko kake manta da shi a ilimin gaibu da yake gare ka ina wannan zai je al-yawm yajlis eh an gane ko sai dai a wanda akanta bihi bi ilmin gaibi inda ko kake kanje da shi a ilimin gaibu da yake gurinka kun ga ake akwai sunayen Allah madaukakin sarki waɗanda hatta annabawa bai gaya ba shi kaɗai yake kanje da shi akwai kuma wanda ya sanar da annabawa ba wanda ya sanar domin ya ce wa Allah da wa adam min khalqi kawai ya zo ya ce mana ya yi mafarki Allah ya sanar da shi sunan wa sunan Allah madaukakin sarki ba mafarki annabawa ake gayawa ko Allah ya zira a alkur'ani saboda haka ba a ba da sunan Allah da tunani ko ana ganin ba a yi to sai yake bayan ka yi wannan an ce da alal qur'ani al-azim rabi'a qalbi ya Allah ka sanya alqur'ani mai girma ya zama nura sadri kai hasken kirji na wa rabi'a qalbi kuma ya zama dausayin zuciyata malaman suna cewa duk wanda ya yi wa qur'ani rana sai ya rama ba eh in dai qur'ani ya zama abokinka wallahi da lahi sai ya biya ka musamman ranar mutuwanka shi ne ba misalin da ke bayarwa shi ne ya janyo dalilin da ya sa annabi alaihi salatu wasalam lokacin da aka yaki uhud sai ce waye ya kusurori waye fa hadda sai ce a sa shi a gaba sannan kuma shi ne ya janyo lokacin da abdullahi da abbas ya bar duniya da aka dauko gawarsa an kawo ana tafiya aka kafarin tsuntsu ya shiga cikin likafarin aka sauke aka duba ba gan shi ba da aka zo za a sa shi a cikin kabari su ba Ahmad bin Hanafiya wanda da ne a gurin sa domin dan sai da Ali sai da Ali da Abdullah da Abbas kuma yan mazajin suke saboda aka are a gurin sa su ne suka zo da sun ji kowa na makabarta sai da yaji sauti ya ce ya ayyatu an nafsu mutmainna yati ya ila rabbika radiyatan mardiya wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati ya ke wannan ran wanda take nitsattiya ya ke wannan ran da tsantsan rai irji ayi ila rabbiki radiyatan mardiya ki koma gurin ubangiji kina da yarda a bangar da bari ku li bi ibadi ta wajen bayina wani ku li da ki zo ki ne ki aljanna kowa ya ji duk wanda ya zo makabartar ya ji wannan sautin kowa ya ji shine malamai suka ce wannan tsantsan da aka gani ya shigo ya fita ilimin da ne ya zo ya tafi da shi za bayan ya mutu ba a ƙara da ilimi irin na ibnu abbas shi da ba yin an mutu da shi ake tafiya ba a gadar da shi kudin da ya bari da dan dukiyar ka za a gada amma ilimi in ka ga mutum ya yi kyauta ki ya yi yawwa saboda haka la yura an fahimta da kyau ko to wannan shi ne to sai yace a wajana a kuzini da yayi wadda buwata bakin ciki na haka ma Allah ya yi Allah zai yaye ma damuwar da kake ciki maganin depression da mata ke fama da shi to ga addu'a nan kuma addu'a ce ingantacciya na waradi a kalmi shine dautayin zuciya ta wajala khuzni sannan yaye wa damuwa ta wa zahaba hammi wa gammi ya Allah ka sanya wannan addu'a da ne ta zama tafiyar wato hammi damuwa ta wa gammi da bakin ciki na فقال رجل من القوم sai wani mutum a cikin sahabbai da ya rasu da ya ma'aikin Allah innal maqbuna man gubila haula ya kalimat hakika wanda ya azara shine wanda wato ya azara wa'annan kalmomi wanda aka tserewa shine wanda ya rasa wa'annan kalmomi domin al-qabr shine abin da muke faɗa mutum ya tafi kasuwanci da ya je gurin ya je ya ga abin da ya kayan da ya je a kewa su bane mutum ne ya dauki dodon koki a kai Lagos yana zuwa sai ga aji dutsen wuta ya dingo kuma ba da ba da ba a da'u wannan shine algabun da shi da Allah ya kira rana da kiyama dalika yawmu taghabu ranar kabunga ranar da wasu za su zo su dauka sun yi abu su ga asara suke kawai Allah ya kiyaye to shine innal mabuna marbu ila haula ya kalimat wanda aka tsere wa wanda ya azara shine wanda ya azara wayannan kalmomi lalle ka kiyaye su kala ajal sai ce kwarai kuwa yace kwarai da gaske kulu wanda ku faɗe su wa alimu wanda ku sanar da mutane ku ji abin da aka ce ko ka zo yau ka karanta kun ka koma gida sanar da iyalin ka wannan addu'a yau har da makota fa inda umar kala hunna domin wanda ya faɗe su iltima da ma fihinna yana ne neman abin da ya faɗa a ciki zai ce azhaba Allahu azza wa jalla husnahu Allah zai yayi mata damuwarsa maganin da kure kyauta sai ce wa da farahu kuma Allah zai tsawai shamar farin cikin sa wannan hadisi ne ingantacce ba wata kura aka wannan addu'ar sai a ji yayi kana so ka daga mun takarda an gane ko to sai yace babu ma ya kula idan asabahu hammun aw huzn za mu yi ba za mu iya ba to to shi ma dai zai yi bayani akan wannan damuwa ko kuma bakin ciki Allah madaukakin sarki ya yi mana damuwa da bakin ciki Allah ya raba mu da su gaba daya muna roƙon Allah madaukakin sarki duk wanda yake cikin damuwa Allah ya yi masa muna tawaddali da wannan ayoyin wanda ke cikin damuwa ƴan uwanmu da suke garuruwa da na damuwa Allah ya yi musu Allah madaukakin sarki ya ya kwato musu yancin su mu kuma Allah ya kare mu wannan tambaya ce menene hukunci ga mutum mutumin da yake yi da mata hudu amma yanzu baya son su dinga haihuwa ko da mace ta samu juna biyu sai ya ba ta magani ta sha cikin ya zube kuma yana da halin da zai yadda su da ɗaukar nauyin ƴaƴan dan yanzu akwai wadda ta samu juna biyu ya ba ta magani ta sha ya zube wai ƴaƴan sun ce shi haka kowace ba ta wuce haihuwa ba kuma ai ka ji abin da ai hukunci mun faɗa a karatun mu ko an ce haramun ne ko ba a faɗa ba yawwa saboda haka wala taqtulu awladakum min imlakin wala taqtulu awladakum khashyata imlak a cikin a cikin abubuwan da ake kawowa na ja ba wannan misali da Allah yake wala taqtulu awladakum min imlakin sai ne mai na ringar zukuhum wa iyaku formula ce wa la taqtulu awladakum khashyata imlak sai ne na ringar zukuhum wa iyaku domin aunawa za ta yi wannan min imlaki kada ku kashe ƴaƴan ku saboda talaucin da kuke ciki an fahimta da kyau talaucin da kuke ciki to sai Allah ya Allah ya ce mu domin mu muke azurta ku da su kada ku kaje ɗaya kaga nan sai ce na lura zukukum wa iyyahu na lura zukuhum wa iyyahu wannan kenan yawa mu da muke azurta ku da kuma su domin yanzu a talaucin kuke ya ka fara yanzu an azurta wa da ku amma dan ka zo ga Isra'i da Allah yake wala takdulu auladakum khashyata imlak tsoron ka kake ji kana ma da kula amma tsoro kake kakka fada da lauki kun fahimta da yau ko to a nan kuma sai Allah madaukakin sarki sai kawo ma nan gurin da yake narzuqukum wa iyyahu dan kuma sai yake narzuquhum waɗanda ba a haifa ba dai za su zo mu za mu azabta su ba kai ba da kuma kudu eh to saboda haka wayannan abubuwan idan mutum ya fada idan kuma ta kore kai ka je a yi ma family plan din ai arewa maza ka kyale yayan mutane yawa sai ka je a yi ma kai a ma da nada kare ka su kuma ka kyale su lokacin da wani abu ya faru ko ka sake su je su auren yawa to saboda haka lallai wannan shine abin da ya kamata su yi gaskiya ba daidai bane ba daidai bane muna neman addu'a kwamitin oke muna neman addu'a na kwamiti na koranen shaye-shaye a ɗan agundi da muka yi eh shi za yanzu kun koro mana zuwa yi malam abin da ya faru kun ga ɗan agundi za ki bi da ya wuce ko za ki uku ne da idan ka je daidai kofar nan a wannan aikin da yi kofa cikin kofar in ka shiga nan din da zan idan ka je wallahi sai ka ji tsoro da rana za ka mutum matasa sun doshi mutum ɗari saba'in zuwa sama za ka gantu kuma makamai da rana ga kayan laifi ana siyarwa su saboda haka dama can ai shekara ɗaya biyu ma a baya suna da kwamiti mai karfi tsoron kwamiti a ɗara gudu saboda haka muna bunci da shekantaka da rabin sanin kai ya sa sai abin ya lalace su zo da haka yanzu da suka ga abin ya dawo musu suna yana nema ruwa ya tun musu sai aka ƙara haduwa har da bibiyo na ga taron saboda haka aka zauna aka tattauna har wasu suka kawo kansu a lokacin suka ce sun tuba gaban kwamiti cewa su sun daina domin iyaye da kakanni duk wanda suke yi an san gidajen su da komai nasu sai dai kawai ɗan gayyato na waje da suke yi to shi ne aka tarwatsa su yanzu an bara su za ku ga ai koran lahadi mun dawo daga karatu mun dawo da malam da muna ciki muka hanku kawai mun hanko su suna karta bakani a kan titi irin su ne ire-iren su ne suka da cikin rumfa da unguwannin mutane to kuma duk unguwa wanda ba ta san kanta ba bai muna burki ba za ta iya magance wannan ba za ta iya magance wannan illa ce kuma wanda in mutum bai wasa ba illar abin da ake san idan kai ka tsallake ƴaƴa kake haifa ba mamakin da musamman ne yan gandu suke wanke nan cewa kana haifar ƴaƴa ƴaƴan garata ke a gandu amma baka damu da matsalar gandu ba a to baka san me kake ba ƴaƴan garata ke da kalle amma tarbiyyar gandu wata lale ka ba ai kai kai fama da haula da kaumi la ya kazu da yafqahuna hadisa kake tunanin ƴaƴan koyi za su tafi su zama masu tarbiyya a wannan yanayi dole sai an haɗa hannu da ƙarfi abun mamaki yanzu za a iya tasowa za a yi wannan taron wai mutum ya bada uzuri taro na tattaunawa sai sai ba shi da lokaci ba shi da lokacin ɗan da ya haifa ai idan maslaha ta ɗanka ce abinda kullum muke faɗa ko kwanan da na je taro na islamiyya akan yan da wato ana gayyatar iyaye akan su zo akan a tattauna akan ƴaƴansu abin da na faɗa ke nan nace duk wanda zai iya bada uzuri akan maslaha ɗansa ta makaranta to wallahi bai kamata ya haife shi ba kamata ya wani ɗaurin aure yo dole ɗaurin aure ko na zo ko wanzu ba za a ɗaura ba amma wannan ɗan da hatin da ya zo sanadiyya ta ya kamata ji ne maslaharsa wannan shi ne ka'ida mai daura aure muka haɗu ina da dubu biyu in baka da ce ga ya ma fi zuwa billahi da biya muka zo ko ba haka bane da ka zo kawai duka mana wata kila ma sai da aka baka kyan kauye ka ya bi da shigar amma idan mutum bai ma damu zuwa bai kuma kuka gaisa kai da wancan sun dai ba hoto ya faɗo manta za a yi da wuri amma wannan da ya ba ki dubu biyu har ya gama haihuwa ba zai manta shi ba to saboda haka lallai ya kamata mu kiyaye irin wayannan abubuwan gaji nan kuna kallo yanzu haka yana ta cin mana yana ta cin wa mutane Allah zai sauke abubuwan da muka faɗa dai Allah ya ba mu ladan sa akwai bello kamar yadda muka faɗa bello da aka yi wa aikin koda yana nan da yariyar za a kwanta a Aminu Kano yana da ɗaya daga cikin masu halatta wannan karatun muna roƙo Allah ya bashi lafiya Allah ya madaukakin zargi ya tafi kafadarsa na'am ala ya salam ya salam to mala hajim yana magana a yaran za akwai marasa lafiya ɗaya daga cikin su ba ya samu karaya hannu da kafa to muna roƙo Allah madaukakin sarki ya bashi lafiya Allah madaukakin sarki ya tashi kafadarsa Allah madaukakin sarki ya shirya mana ƴaƴanmu gaba ɗaya ya dora ta hanya madaidaiciya muna roƙo Allah da sunayen ta kyawawa da tsohon ta maɗaukaka musulmi marasa lafiya gida da asibiti Allah ka ba su lafiya mu da wanke da lafiya Allah ka inganta lafiyar iyayenmu da malamanmu da yan uwanmu da suka riga mu gidan gaskiya Allah ka bidan su da gafara masu rai kuma Allah ya ƙara musu lafiya da tsawon kwana mai amfani yan kasuwanmu da masu neman aiki da sana'a Allah ka tallafa musu Allah ka ba mu damuna mai albarka اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم آمين Thank you.